المؤلف رحمه الله والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست آسية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسك الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barka da saduwa a yau litinin 20 ga watan almuharram shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta yau na gota ne watan bature 28 ga watan biyu shekara ta 2005 miladiya idan ba manta ba wannan shine kuma darasinmu na hudu a jerin darussan da muke yi a cikin wannan littafi na shi ne darasinmu na hudu a jerin darussanmu cikin wannan littafi na kashfu subhat sannan idan ba kuma ba gabar da muka tsaya a kan jiya malam yana magana ne dangane da abin da ya shafi bambanci tsakanin masu shirkar jiya da kuma na yau idan an ce masu shirkar jiya ana nufin kafiran da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun sha bamban da waɗanda suke shirka a yau cikin ma waɗanda suke da'awar su musulmi ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko su na da ba su yin shirka sai in suna cikin yalwa suna cikin halin kwanciyar hankali da zaman lafiya a lokacin da ne suke yin shirka amma idan suna cikin wahala to sukan tsantsanta kira ne ga Allah shi kaɗai muka karanta ayoyi game da haka daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala fa iza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahu din wato idan suka hau cikin jiragen ruwa suka ga alamar igiyar ruwa za ta kayar da jirgin ta dulmiyar da su sai su kirayi Allah shi kadai ba su hada shi da amma idan Allah ya kai su gacci sai su yi shirka wannan abu na farko kenan abu na biyu masu shirkar da sukan hada Allah da waɗansu ne cikin salihan bayi kamar mala'iku da annabawa da waliyai ko kuma wani abin da ba mai sako ba kamar itace da sassaƙe na dutse ko na katako su yi itikadin wannan abin kishiya yake ga Allah to amma masu shirkar yau ko sai su ɗauki wani fasiki ma su yi itikadin walitakarsa ƙarshe kuma su allantar da shi su rinka kiran shi irin yadda ake kiran Allah to kaga wannan ya nuna shirkar da mutane ke ciki yau hadarinta ya tsare shirkar da mutane suke ciki a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mun yi wannan sai ce wallazi ya atakidu fi salihi أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به duk wanda yake itikadi na amfani a cikin wani salihin bawa cewa dangantaka ta da waliwa ne ko annabiwa ne ko mala'ika ko kuma wani abin da baya sabo irin katako ko dutse to wanda yake itikadin wannan game da wannan ahwanu ya fi ɗan sauƙi-sauƙi min manya take da fi mun shahadu fiskuhu sama da wanda yake itikadin amfani game da wanda ana ganin fasikancinsa a sarari wa fasaduhu da ɓarnarsa wa yushhadu bihi har ma ana iya ɗoraswa a ba da shaida a kansa wannan maganarsa a zahiri take ko shakka ba ma'ana ba wai cewa aka yi waɗancan ɗin ba shirka suke ba ko ba su da laifi shirka suke suna da laifi to amma wata shirka ta fi wata shirkan muni wani aikin zunubin ya fi wani aikin zunubin muni sai ce ne
إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا أن لهؤلاء أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فاصغ سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم كيف فكيف تجعلوننا مثل أولئك ما ce za ta haƙaƙta annan lazina ƙata rahun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan han ka riga ka samu tabbaci ta hanyar bayanin da aka yi maka a baya ka samu tabbas cewa lalle waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su asahhu uqulan sun fi ingancin hankali wa akhaffu shirkan kuma sun fi sauki sauki ta fuskar shirka min haula'i sama da waɗannan na yanzu idan ka riga ka fahimci wannan saboda bayanin da aka yi a baya fa'alam to ka sani fa cewa anna li haula'i shubhatan yuridunaha su wannan masu shirkan na yanzu za su kare kansu ta hanyar wata subha da suke kokarin korota a matsayin su ba shirka suke ba asali ma su musulmi ne da haka su ba za su yadda ma ka ce musu ba sun yi shirka alama zakarna sukan kawo shubha akan abin da muka ambata idan mun ce ai ku shirka ku ta yanzu ta fita su Abuja Jahal sai ce a'a wannan rashin adalci ne irin naka mu da muke kaza muke kaza muke kaza sai Abuja Jahal suna yi wannan abin ballantana ka ce wai sun fi mu dama dama وهي من أعظم شبههم وأن شبهة لا karanta yanzu tana ɗaya daga cikin mafi girman shubuharsu fa asdi sam'aka li jawabiha ba yadda saurarenka domin ka san irin ansar da za a bayar game da shubuhar wahiya shubuhar kuma ita ce annahum yaqulun suna cewa innal ladzina nazala fihim alquran la yashhaduna an la ilaha illallah su waɗancan fa da qur'ani ya sauka a kansu yake magana a kansu ba sa shaida cewa ba abin bauta bisa ga cinta sai Allah ba sa furta kalmar shahada wa yukazzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suna karyata manzon Allah wa yunkiruna al-ba'th suna inkarin tashin kiyama wa yukazzibuna al-qur'an suna karyata al-qur'ani wa yaj'alunahu sihran kuma suna mayar da al-qur'ani ma su ce sihiri ne suka ce in haza illa sihrun yu'thar in haza illa qawl al-bashar wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم muku dodana ababen muna yi su ko ba sa yi fa kaifa tajaluna na misla ulaik ta ya za ku ce da mu da su duk ɗaya yake ko ma har gara su da mu kaga wannan su buhaci za ka samu dan bid'an da yake shirka ya allantar da wani wali sai idan ka ce shirka ya ce a ka dana cewa na shirka idan ka ce ai kai gara ma shirkar mutanen da yanzu ka ce dan me za ka ce haka su fa na da suna kalmar shahada to ni ina kalmar shahada suna sallah suna azumi sun yi da tashin kiyama duk ba su da wannan ba ni kuma duk na yarda da wannan dan me zaka ce mu ɗaya ne mu da su ina jin kowa ya fahimci wannan shubha wannan kai shubha ce gagaruma da take buƙatar ansa fa kaifa taj'aluna na misla ulaika dan me za ku samu daidai da wadancan ta ba daidai bane ba to ga ansan nan malam zai bayar فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد أناس ولما لم ينقد ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالجواب ga ansa sun ce yanzu dan me zaka samu da wadancan ɗaya ne sai ka ce a ai ya kamata ku fahimta idan kuna da basira ku saurara ku ji annahu la khilafa bainal ulama kullihim ba sabani tsakanin dukkanin malamai da malikiya da shafi'iyya da hanaf da hanabila dukkanin su ba sabani a tsakanin su cewa annar rajula lalle mutum dan adam idza saddaqa rasul sallallahu alaihi wasallam in ya gaskata manzon Allah fi shay'in cikin wani abu wa kazzabahu fi shay'in kuma ya karita shi cikin wani abun daban annahu kafirun lam yadkhul fil islam wannan mutumin kafiri ne bai shiga musulunci inda zaka ka ga ababai guda dubu sai ka ɗauki ɗari tara da casa'in da tara duk ka gaskata su sai ka ta ɗaya to imanin ka da wannan ɗari tara da casa'in tara ba zai maka amfani ba ka'idar musulunci kenan dole sai dai ka yi imani da ci gaba ɗaya ba zai yi ka yi imani da wani sashi ka kafar cewa wani sashi ba wannan abu ne a zahiri dan ayoyi sun nasanta haka cikin sautar bakara da cikin sautar nisa Allah ce a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون وتكرار وما الله بغافل عما تعملون abin nufi dai a nan gurin Allah ce a fato min nuna ba shin kwaye imani bi ba'd al-kitabi da wani sashi na littafi wa takfuruna bi ba'd ku kafir cewa wani sashi anan Allah ya kawo ba'a kun yi imani da wani sashi kun kafir cewa wani sashi idan ka yi imani da hamsin ka kafar cewa hamsin ka yi imani da sashi ka kafar cewa sashi idan ka yi imani da sittin saba'in tamanin ka kafar cewa ashirin sunan ka dai amanta bi ba'd kitabi wa kafarta bil ba'd al akhar haka da za ka yi imani da kashi casa'in da tara da ɗigo tara cikin ɗari wannan ɗigon ɗaya ne baka yi imani da shi ba wannan ɗigon ɗayan kalmar ba'a tana gaskatuwa a kai shi kar ka ɗauka alba'ab bilba'ab dole zanto nan 50 nan 50 nan 50 nan 50 labud an takuna alqismatu mutasawiyatan la laysa bidarura an takuna alqismatu mutasawiyatan fi kila tarafayn قد يكون هذا القسم أرجح من هذا القسم وقد يكون هذا القسم أرجح من هذا القسم المهم تسعين ترى أنا كرنت البعض وأن انقسم إيمان أنا كرنت البعض يعني لو آمنت بتسعة وتسعين في المئة فاصل تسعة وبقي نقطة واحدة فقط وكفرت بها فتصدق عليك هذه الآية بأنك آمنت ببعض الكتاب وكفرت بالبعض الآخر na fata mun fahimci wannan asirin dan kiro ne a ce sashi to yana nufin sashi sai an samu rabi da rabi in ba haka bane fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya babu sakamakon mai aikata haka cikin ku face hasara a rayuwar duniya da kaskanci hasara kawai mutum da tozalta wa yawon mulki ya mutu rabbin da shi da azab amma Allah bi gafana amma ya bulu ina jin wannan a fili ashe kayi kalmar shahada kayi sallah kayi zakka kayi aikin haji kayi kaza sai ka zo ga hadisin aswaki ya tabbatar ga manzon Allah sai ka karyata aka ce manzon Allah ne faɗa kace da haka da kalmar shahadan da sallan da azumin da zakkan da aikin hajin da biyayya ga iyaye da komai sai ya ce sai kai ce kai ba kafiri bane ba ba za a iya cece ka tun da ka kare ta mai manzan Allah cikin abin da ya shafi aswaki dan hada ba'dun min shari'a wa tilka ab'adun ukhra min shari'a fa shari'a tu'khadhu bi jumlatiha la bi ajza'iha shari'a gaba daya ce karbar ta ba dauki wani sashi ba kyale wani sashi la budda min akhdhiha kulliha to kaga wannan ayar dai a zahiri take sai kuma ayar innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا من أجل أنهم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعني يريدون أن يتخذوا سبيلا وسطا سبيلا متوسطا لا هو إيمان خالص ولا هو كفر خالص وإنما كفر ممزوج مع الإيمان إيمان مختلط مع الكفر كذا يريدون أن يتخذوا بين ذلك يعني بين الإيمان والكفر سبيلا متوسطا لا هو بإيمان ولا هو بكفر to so suke su ɗauki wata hanya ta tsakiya mu ɗauki kaza mu watsar da kaza to me sakamakon su sai Allah ce ulaika humul kafiruna haqqa waɗannan ai su ne ma kafirai na haƙiƙa ma'ana sun fi kafirin da dama kafir sun ya ɗauka tsantsa saboda me suka fi kafirin da dama kafirci ya dauka tsantsa saboda shi kafirin da ɗauki kafirci tsantsa kwata-kwata bai yarda da musuluncin ba daga farkon sa ƙarshen sa jumlatan wa tafsila min awwalihi ila akhirih lam yaqbal bihi wa lam yarda bihi amma wannan ya yarda da wani bangare ya kuma abin dan shi yana son ya fito na fito da Allah shi kuma cin bai ma yarda da Allah ba shi ko wannan ya yarda da Allah amma yana son yawa Allah gyara cikin lamuran sa na addini wannan da ka kawo mun na yarda amma wancan ba na so cikin su waye farin ladabi ga ubangiji wannan shi yasa Allah ce ulaika humul kafiruna haqqa su ne kafirai na hakika wa atadna lil kafirina azaban muhina kafirai ko min mustanin azaba mai wulakanta su to a hakikanin gaskiya wannan yana da matukar hadari mutum ya dauki wani abu cikin musulunci ya watsar da wani abu shi yasa na sha faɗa mana a cikin waɗansu karatuttuka cewa idan aka ce ga wani abu ya tabbata addini ne manzon Allah ya zo da shi to abu na farko kai imani da shi imanin da ya gino akan kaso abin kuma zuciyarka ta ji ta karbe shi ko da gabanka ba sa iya aikatawa saboda sakaci irin naka ko raunin imaninka ko rinjayar shaida a kanka ko annafsul ammaratu bisu ghalabat alayka بحيث لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر وهذا الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تو كجي كاكر بابو إن ذاك تعيش أزوتي تو كافرتا ƙi kawai ka ji ba ka san abin kuma bayan ya tabbata manzon Allah zai shi zalika bi annahum karihu ma anzalallahu bi faru fa ahbata a'malahum ina fata an fahimta kaga gaba ɗaya ya rushe imanin mutum kenan ƙi kawai a zuci ko da baka fito da baki ka ce wani abu ka ji ka ƙi abin a zuci illa ne ko mun kankantar wata sunna ta manzon Allah ka ji ka ƙi ta a zuci ko ta tabbata ta manzon Allah ce wallahi yana da haɗari idan jahilci ko karancin ilimi ko karancin bincike ko shubuhat ta lullube zuciyarka ta sa kai yanzu ba ka yi tikadin wannan abin manzo Allah zo da shi duk da auren masu ilimi manzo Allah zo da shi amma kai baka yarda ba saboda bai kana da wata shubuha da ta hana ka yarda to wannan kana da uzuri saboda me wannan shubuhar amma baka da kowace irin shubuha ka yarda haka abu yake amma ba za ka yi ba ko ka ki abin saboda ya saba son zuciyarka ko wanda ya kawo shi wani wanda kake adawa da shi ne kai aurinka shi ka fara ji ta bakinsa to sai ka ki abu to wannan fa sai fitar da mutum daga musulunci zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahu abinda da hadari mutum a gurin da suke saboda haka lalle ya kamata mu yi takatsantsan game da addinin mu na musulunci wato addinin musulunci ya gina kan al-iman al-iman kuma al-jazim wanda ke al-iman al-jazim yana ginuwa akan karbuwar abin يعني قبوله بكليته تكربوا أبو جباء ينسى الرضا به يداد شيء تفضيله على غيره في في تاشا كان كومي ودا كوا باكا يا أي جنس إنا فتا من فهمتا wannan shine hakikanin addinin musulunci kuma yadda ke kuma dan shine zai tabbatar da imanin ka yanzu da kuma ayar inda take da ƙarfi da tace ulaika humul kafiruna haqqan kaga lafazin ula'ika ai shine al-mubtada din al-kafiruna kuma shine khabar da sai a ce ula'ika al-kafiruna kawai ai su amma sai aka kawo damir al-fasli bain al-mubtada wal khabar wanda damir al-fasl ana zuwa da shi ne dan lidilala ala quwwati al-kalam lidilalati ala al-hasr wa quwwatihi فكأن الله تعالى حصر الكفر في هذه النقطة بعينها فكأنه لم يكن هناك كفر في الدنيا إلا هذه إلا هذه الجريمة بعينه كما باب wani kafirci a duniya sai wannan shi yasa aka ce humul kafirun kuma sai aka kara da kalmar haqqan a karshe wato dukkan waɗansu mu'akkidat da ake ta'kidin zance da shi Allah ya tara shi anan kaunul jumlati ismiya al-maji bi damir al-fasl bain al-mubtada wal khabar sannan kuma kalimatu haqqan al-akhirah التي اختتمت بها هذه الجملة فكل هذه مؤكدات لحصر الكلام وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا aka sake mai ta wa'atad na lil kafirin da an gada da Allah ya gada mata sai ce wa'atad na lahum azaban muhina idan aka ce lahum lamirin hum yana koma zuwa gaba al kafirun tunda ce ulaika humul kafirun amma likay yusajjila alaihim hadhihi al jarima maratan ukhra أعاد الكلام بالاسم الظاهر بدلا من الضمير da ƙara sajjalawa a kansu sun dai shiga cikin rajistan kafirci ba za su fita ba sai in sun gyara imanin su to duka waɗannan yayan uwa abubuwa ne masu haɗari masu jan hankali da ya kamata a lura su yanzu na ji mun fara gano amsa cewa matsalar ku shine ba wai ku ba ku yi imani bane ba a ba ku yi imani da dukkan abin da manzo Allah zai shine kun dauki ɗaya kun kyale ɗaya to wannan ɗayan da kuka kyale ko da kun yarda da sauran sauran ba su da amfani shi yasa aka ce sun fi ina jin ansar ta fito bayani ne goma zai kara fito da ansar sai ce bi لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد ببعض وجحد بعضه haka in mutum zai imani da wani sashi na alkur'ani ya kuma yi musun wani sashi kamar a karrabi tauhidi wa jahada wujuba sallah kamar da yadda da tauhidi amma kuma yayi musun wajibcin sallah aw a karrabi tauhidi was sala wa jahada wujuba zakka ko mutumin da ya yarda da tauhidi da sallah amma yayi musun wajibcin zakka aw aqarra bi hadha kullihi wa jahada as-sawma ko mutumin da ya yarda dukkan abin da muka kida ya tauhidi sallah zakka amma kuma yayi musun wajibcin azumi aw aqarra bi hadha kullihi wa jahada al-hajj ko mutumin da ya yarda da dukkan abin da muka ambata har azumi din amma kuma yayi musun wajibcin aikin haji to wannan dai dukkanin su dai zai zama ba musulmi ba yaddasar da kalmar tauhidi da sallah da zakka da azumi ba zai masa amfani ba tunda bai dada aikin hajji ba a matsayin wajibi ko rukuni cikin rukunin musulunci ina jin wannan kudu a fili yake duk musulmi zai da wani shi yasa shi duka ba malamai sun yi jima'i ba wani abu ne na musu a kai walamma lam yanqad unasu wato yanqad daga inqada yanqadu ne kaga filin mudari idan sa yanqadu da lam ta shiga shine sai zama mujzu ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج yayin da waɗansu mutane ba su jayu ba da wajen yarda da aikin haji an ce ku yi aikin haji suka kan daga suka ki jayuwa wajen su su yi aikin haji a lokacin manzon Allah an zala Allah fi yakkahin sai Allah ya saukar game da su cewa walillahi ala nas hijjul baiti من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس ألا أنا ده هكي أكم متاني وأن هكي شنمي حج البيت زيارة الآيتن سا دينين أيتن هزي wato kaga haƙƙi ne da Allah ya wajabta wa bayi dole su amma waɗannan annas din ba kowa da kowa ba man istata ilayhi sabila kaga wannan badal ne na annas kalmar man domin man din ai daga cikin mutane man istata ilaihi sabila wanda ya sami ikon tafarki zuwa ga aikin haji ya zama wajibi a kansa sai Allah ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin wanda ko ya kafirce to Allah mawadaci ne gaban halittunsa anan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya kasar gafara so yake ce sanadiyar saukar wannan aya ai kiraye waɗansu mutane su yi aikin haji bayan suna da hali suka ki zuwa shi yasa sai Allah ya saukar da wannan aya a kai dan shi da abin da zaka fahimta a zahirin zanzan sa walamma lam yanqad unasun fi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam alhaji amr Allah fi haqqi min kaza wa kaza ila akhir fa ka'annahu yuridu an yaqula hadha huwa sabab nuzul al-aya wanda hakikanin gaskiya da mutum ya bincika cikin littattafai na tafsiri irin su ibnu kathir da sauransu ba ambaci wani abu mai kama da wannan ba a matsayin sababi sababin nuzul na wannan aya kuma sanin ku ne ayoyin alqur'ani da masu shige ma nazala ibtida'a min Allah subhanahu wa ta'ala hadiyan lil ibad wa da'watan lahu abinda dama Allah ya saukar da shi dan shiryar da bayi kai tsaye dan kiran su zuwa ga musulunci kashi na biyu ma nazala aqiba sababin min al asbab abinda ya sauka sanadiyar samuwar wani sababi to abinda yake da sababi cikin alqur'ani yake da sababin sauka kaɗan ne yan an kwatanta da abin da ya sauka ne ba tare da sababi ba saukar alkur'ani ba tare da sababi ba shi ya fi yawa sama da saukar alkur'ani da sababi wato dai a nan wuri ke kusan kashi saba'in cikin ɗari na ayoyin alkur'ani na zarar bila sabab allah ya so ne kawai shirya da mutane kila kashi talatin ne kawai suka sauka don saboda wani sababi na ko an yi tambaya hadasar waƙa'atun min alwaƙa'i wani abu ya faru sai mutane ba su san hukuncin ba sai Allah ya saukar dan bayar da hukunci a kai da haka dai bai tabbata ba ta fuskar riwaya cewa waɗansu ne suka yin aikin hajji aka saukar da aya ina fata mun fahimta da haka wa man kafara fa inna allaha ganuna al alamin nan wurin lafazin wa man kafara ko dai mu fassara shi da al-kufru al-akbar ko al-kufru al-asghar idan an fassara shi da al-kufru al-akbar ma'ana duk wanda aka yi kira ya je aikin hajji yake zuwa to ya kafirta ya fita daga musulunci idan aka ce kuma karamin kafirci ne to bai fita daga musulunci ba yayi laifi kenan to anan za a dauka al-kufr al-akbar ne idan mutum ya ki zuwa aikin hajji dan yana jayayya da wajibcin sa to wa man kafara ana lalle kafara kufran akbar amma mutumin da yake da halin yaje yake zuwa aka ce ya aikin hajji a wurin kai ce wallahi wajibi ne rukuni ne amma dai ban samu na je ba dai har yanzu ko Allah bai kiraye da ba ko wani abu makamancin haka da mutane ke faɗa a matsayin uzuri to ka ganin gurin ba za ka ce ya kafirta ya bar musulunci ba tunda ya yarda da wajibcin sa sai dai a ce kafara kufran asghar yayi karamin kafirci wanda yake laifi ne shi ba amma dai bai fita daga musulunci ba sai ce wa mana qarra من أقر بهذا كله وجهل البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحصاء في كتابه الذي أرسله إلينا
yace wa mana qarra bi hadha kullihi wanda ya da duk abin da muka lissafa a baya rukunan musuluncin nan biyar tauhidi sallah zakka azumi aikin haji duk ya yarda da su amma wa jahada al ba'tha sai yi musun tashin kiyama kafara bil ijma ya kafirta ijma'in malamai yadda su da dinta ba za su yi masa amfani ba wa halla damuhu wa malu dukiyarsa da jininsa sun halatta kama qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wato ayat da muka karanta tun da wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina fa idza kana allah qad sarraha fi kitabihi idan har Allah ya kasance tuni ya bayyana a cikin littafinsa shine sarraha at tasrih bayyana abu a sarari karara kowa ya bai shi ya riga ya bayyana cikin littafinsa anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din cewa wanda ya imani da wani sashi na musulunci ya kafir cewa wani sashi fa huwa al-kafiru haqqan to wannan fa shine kafiri bisa ga hakika zalat hadhihi subha to wannan subha ta kawo ka rushe take inda mutum ya fahimci wannan to ko da an kawo maka wacce shubhar zaka iya me zaka iya rusa ta yanzu kaga kamar yadda na faɗa malamin nan da yake cewa yanzu kun ce mu mushrikai ne mushriki yana kalmar shahada mushriki yana aikin haji mushriki yana sallah mushriki yana azumi sai ce duk ba wannan da ya rikice ku ba kun dauki wani abu kun ce ya fi alqur'ani yanzu daukan wani abu ya fi alqur'ani in ka yarda da wannan a zuciyarka ka rushe kalmar shahada ka ka rushe sallar ka ka rushe azumin ka ka rushe zakkar ka rushe zikirin duk komai ka rushe su ba fifita wani abu kan zancen Allah dan nan ya rushe maka wancan shi ne rikicin kaga ai ya kamata ku fahimci wannan amma suna da dabara sai su dauki mahallul ittifaq su yi ta magana akai a madadin su kawo mahallul khilaf dan mahallul ittifaq shine kalmar tauhidi azumi zakka aikin hajji duk wannan akwai sabani ba sabani to mu koma kan mahallul khilaf mahallin khilaf shine cewa ga wani abu ya faɗi qur'ani ga wani abu da mutum zai shi kanshi ya zama kaza ga wani abu da zai shi kanshi ya zama Allah ga yadda mutum zai yi wusuli sauransu akwai yawan ibada akwai yawan abin da zaka yi shikenan sai kai wusuli ma'ana idan mutum ya wusuli ku shikenan zalat anhu takalif duk wajibin sallar da zakka da aikin hajji duk ya saraya akan ka babu shi akan ka dan ka riga kai wusuli falam yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu fala samma mawsulun wala samma wasilun ba kowa sai Allah kuma kowa ka gani a duniya Allah ne sunan musulunci ne fala samma mawsulun wala samma wasil ina fata an fahimta to kun ga wannan ai abu ne mai hadari yanzu sai a kyale al'ummar musulmi cikin wannan da sunan da da'awar hadin kai yi wani kai zai haɗu a cikin wannan rikici ko ya haɗu ya haɗu a kan shirme kenan amma wajibi ne mai wa yan uwan musulmi nasiha sai dai mun san cewa akwai dubban mutane kila ma miliyoyi suna kan wannan aqida bisa ga jahilci bisa ga rashin sani to wannan shine amfanin kyautata lafazi wajen kira amfanin yin bayani a natse ba tare da tayar da kura ba amfanin kawo hujjoji da dalilai na shari'ar musulunci don wayar da kan mutane dukkan wanda yake son gaskiya yake yin wancan ko bid'a yake bisa ga ikhlasi to idan aka yi masa bayani sai kaga wannan ikhlasin nasa ya sa ya fahimci bayanin amma wanda ko yake yi dama don ya cimma wata manufa to wannan duk bayanin da za ka yi masa shi ba da zai karba sai zama daidai da yahudu da kowace ɗin hujja za a ba su ba sa da wala na taitar lazin utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bi tabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd ina jin wannan a fili yake a sirri ko yace zalat hadhihi subha wa hadhihi hiya allati zakarha ba'd ahli al-ihsa ko al-ihsa wannan shubha ita ce wani mutum daga cikin mutanen ahsa ya ambace ta fi kitabihi cikin littafinsa allazi arsalahu ilaina ya aiko mana ma'ana lokacin da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ke da'awa wani malami daga a cikin garin ahsa yake tuhumtar sa cewa dan me kuke kafirta muku ce muna shirka bayan mu dinnan muna kalmar shahada muna sallah muna azumi muna zakka ya aiko masa a matsayin hujjoji yace to wannan irin ta ce ni ma dama an taba aiko mun kaga ya san abin shi yasa sai ya bayani a kansa kuma za ku gani cewa wato gaskiya guda ɗaya ce shek muhammadu bin abdullahab ba abin da ya haɗa mu da shi ko na launin fata ko na yare ko na wurin zama ko na zamani tsakanin mu da shi kusan shekara ɗari biyu zuwa ɗari uku amma ga shi abubuwan da aka faɗa masa a zamaninsa shine makamantansa ake faɗa wa ahalin sunna a yanzu ba wani bambanci abubuwan da kuma su ahlus suna suke faɗa a yanzu kuma shine kuma abinda shi ma ya faɗa a can da babu wani bambanci kuma za ka samu da yawa daga cikin yan ahlus sunna da basu karanci hakikanin ma wallafa wallafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba amma dai sun karanta tauhidi da aqida ta wadansu da tafan na daban ko da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ko sun bi diddigin ayoyi cikin tafsirin Ibn Kathir da sauransu sun fahimci wadansu ababen da ala wajhi tahdid ba su da masaniyar meye mawqif din Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kan wannan mas'ala bi ainiha to amma kuma sun yi tarayya da juna tun da da'awar sunna ce kamar da shi kanshi suka yi tarayya da juna da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah tare cewa tsakanin su kusan shekaru 500 ne a tsakanin su da juna ko 600 amma kuma sun yi tarayya da juna shi wace yara ya sha wannan yara ya Saudiya amma sai zanto komai ya zama kamar iri tunda da'awar gaskiya guda ɗaya ce ba ta canjawa dan zamani ya canja ko dan gari ya canja bid'a ce ta iya canjawa wani lokacin dan gari ya canja ko zamani ya canja tunda matsalar bid'a dama ita ba ta da dawabit wato ba ta da wani wata ka'ida tsayayya da ta iyakance ta ba ta da iyaka wani za a iya karawa a iya ragewa idan ka kara ba kai laifi ba idan ka rage ba kai laifi ba idan wanda ya kara wanda ya rage ce kai me sa ka kara sai ce to kai me sa ka rage kowa baya da hujja na ba za fahimta to yadda bid'a take kenan ba ta dabi shi yasa ba bid'a guda daya da za ta yi shekara goma sur ba ta canja ba ba zai yi ba sai wani ya zo ya kara sai wani ya zo ya rage idan ka ɗauki sufanci a matsayin abin nan ai sufanci ɗariku ne masu yawan gaske wanda suke namu nan na Najeriya na Tijaniya da Sadiriya da Arusiya kaɗan ne daga ciki irin su Nakshabandiriya irin su Burhaniya irin su burkaniya idan mutum ya je sudan an sai ya kuka ma ɗariƙu na mutuwa na bala'i a can wurin waɗanda munan ba san su ba kuma suna ganin shehunan su ɗinnan fa su ne na gasken duk wani shehun da ba nasu ba su ma ɗan jabu ne ita illar dama bida ake wato akwai ƙabilanci da wariyar al'umma mai yawa a cikin bida saboda duk wanda ke bin wani shehi to gani ke wannan shehin shi kaɗai yake da falala duk sauran shehuna ba su da falala to kaga da'awar sunna kuma ita ka'idata shine la ta ta'allaqu bir rijal wa innama ta ta'allaqu bi shakhsir rasul din manzon Allah din shi ake wa wala'i duk wanda za a so to dan ya bi manzon Allah ne amma yanzu wani ba zai zo ba yana ta cewa ya kafa sashi na mabiya Abubakar Siddiq ko ya kafa sashi na mabiya Umar dan Khattab ko ya kafa wata kungiya ta mabiya wato Usman ko Ali domin dukkanin su waɗannan reshe ne manzon Allah shine mai shine tushe shine asali saboda haka kowa kokari yake danganta zuwa ga can amma ita kuma bid'a wato tana ƙara girma tana ƙara rassa da yawa kuma re- kowane reshe sai ya kafa kanshi kowane reshe sai ya kafa kanshi lokacin da tijjaniya ta girmanta ta gamu da iniyas ya zo daga baya sai ya kawo gyare-gyaren da shehu tijjani bai gina su ba to kaga shi ma sai ya gina nashi kenan to ko bayan ya tafi yanzu kuma duk waɗansu suke kirkiro nasu su ma daban wannan ya kisa wannan wannan ya ja wannan idan ka je Kano Tijjaniya ta kaso wajen kashi uku ko hudu amma sai wanda yake mu'amala da su ne zai sani akwai wanda baya zuwa masallacin wani ko wanda baya bin wani da sauransu to illar dai ba abin da ke haɗa kan mutane sai sunnar manzon Allah to ita kuma sunna ba da'awa bace ba karatunta a fahimce ta shine sunna dan mutum yayi da'awar ni ahlus sunna ne yayi shekara 20 yayi shekara 30 amma baya karatun sunna shirme ne wannan bata kansa lokaci yake ya cuci kansa da bai tsaya yayi karatu ba. amma ka karance ta ka aikata ta shine hakikanin sunna Allah ganar da mu wa yuqalu aidan ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك إذا جحد وجوب وجوب وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ma a'jaba ما أعجب هذا الجهل har yanzu da ilafin da mai bisa ما أعجب هذا الجهل hadha al-jahl ai abin da bina'i ne na ta'ajjub ma a'jaba hadha al-jahl eh bina'i ne na ta- na ta'ajjub نسأل الله ma af'alahu wa af'ilu bihi ko na jin ka manta ne kai فإذا ك... ويقال أيضا كما دي ذاتي إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء إن كايد cewa duk wanda ya kaskata manzon Allah cikin komai da komai wajaha da wujuba sala amma sai zo ya musu wajibcin sallah annahu kafirun halalud dami ka yadda cewa wannan mutumin kafiri ne jinin sa ya halatta wal mal haka dukiyarsa bil ijma'a ijma'in malamai wa kazalika idza qarra bi kulli shay'in illa al ba'd haka da mutum zai yadda da komai cikin rukunan tauhidin nan guda biyar rukunan musulunci guda biyar amma illal bas bai yadda da tashin kiyama ba wa kazalika law jahada wujuba sawmi ramadana wa saddaqa bi zalika kullihi haka da mutum zai musun wajibcin ramadana kadai amma ya yarda da dukkan sauran duk ka yarda cewa wala tattarifu mazahibu fihi mazhabobi gaba ɗaya ba sa sabani akan sa cewa ya kafirta وقد نطق به القرآن كما قدمنا كما قرآن يا فرت حكم قرر كبيد ما غباتر أبايا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يؤيس ننيني شي توحيدي شي نوفي جرمان فرلي دا منزان الله يرودشي وهو أعظم من الصلاة يا في صلى والزكاة يا في زكاة والصوم يا في أزمي والحج يا في أيكن هجي فكيف إذا جهد الإنسان شيئا من هذه الأمور تيايا إذا متي يمسن وانا أبو تكين وانا لمرة كفرة ذاتي يا كافرتا ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كودا يا أيتي دو أبن دا منزل الله يزود شيء أما وإذا جهد التوحيد الذي هو دين الرسل إذا متي يمسن توحيدي وانا شيني الدين النبوة قبا لا يكفر أتيبا زي كافرتا با تيايا ذا أيها ذا متفكار الورا كده sai ce subhanallah wato yayi kalmar subhanallah dan mamaki da haka sai ce ma a'azaba hadal jahil yi mamakin wannan jahilci me ya kai wannan jahilci zama abin mamaki ma'ana idan kai jihadin idan mutum yi inkarin sallah a ce ya yi ya kafirta in yi inkarin azumi a ce ya kafirta amma in yi inkarin tauhidi bai kafirta ba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji da ɗansu al'amura shin dukkansu ne waɗannan shari'a ɗin annaba suka yi ijma'i a kansu amma tauhidi ku dukkan annabawa sun yi ne ijma'i a kansa to ta yaya idan ka karyata wani abu da kila manzon Allah kawai ya zo da shi sauran annaba ba su zo da shi ba ya ya sabani da su akai za a ce ka kafirta amma idan ka karyata abin da dukkan annaba suka yi tarayya akai a ce baka kafirta ba ma'ajab hadal ai kaga wannan jahilci ya zama tuka da rawala ke wa yuqalu aidan ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون ويؤذنون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة بن نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون yace kuma za a ce haula ya ashabu rasulullah duk wannan ansa ce ake bashi kaga ya bayar da ansa wajen kashi na hudu kenan ko zuwa na biyar wa yuqalu za kuma a ce masa dai haula ya ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallama qatalu bani hanifa ga sahabban manzon Allah nan sun yaki kabilar banu hanifa wa qad aslamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa su kabilar banu hanifa sun zo sun musulunta wajen annabi wahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suna kalmar shahada wa yu'adhdhinuna wa yusallun suna yin kiran sallah kuma suna yin sallah gashi amma sahabbai sun yake su saboda me sun yi kalmar shahada a hannun manzo Allah ma suka musulunta karewa amma kuma sahabbai suka yaƙe su me ra'ayinka game da wannan ai ba kalmar shahada ce ba su da sun yi da ita ba sallah da kiran sallah da da waye da waye ba su yi da shi ba duk sun yi da shi to me yasa sahabbai suka yake su fa in qala idan yace da kai annahum yaquluna inna musaylamata nabi ce eh to ai wannan laifin su sun ce shi musaylamata annabi ne ai shi yasa aka yake su sai ka da shi haza huwa al-matlub wannan dama shi ne gabar da nake nema ka yadda ni ma na yadda dan sun yadda cewa musailama ta annabi ne sai sa aka wato sun yi wa annabi kishi yake nan an gane ko idza kana man rafa'a rajulan ila rutubatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara idan har dukkan wani mutumin da ya ɗaukaka wani mutum zuwa ga martaban annabi ya kafarta wa halla maluhu wa damuhu jininsa da dukiyarsa sun zama halal wa lam tanfa'ahu shahadatan kalmar shahada ba za ta yi masa amfani ba wala sala haka sallah to fa kaifa biman rafa'a shamsana aw yusufa aw sahabiyyan aw nabiyyan ila martabati jabbari samawati wal ard to ya ga matsayin wanda ya dauka shamsan wani ne wanda shi ma ake bi a matsayin salihin bawa aw yusuf ko yusuf wani waliyin ne shi maka aw sahabiyyan ko wani sahabi aw nabiyyan ko wani annabi mutum ya ɗaukaka su ila martabati jabbari samawati wal ard ya zuwa ga martabar wanda yake rike da mulkin sammai da kasai shine Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ma a'zama sha'nahu me yake girman mulkin ubangiji kazalika yatba Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun kamar haka ne Allah ke sanya mulki kan zukatan waɗanda ba su da ilimi ma'ana ne nufin toshin basira ne ma yasa har mutum zai tsaya yana abin nan kun ga nan gurin ba wani abu da zaka rushe wacin shubuhadis mutanen musulma ai sun yi da'awar musulunci suna sallah suna azumi suna zakka suna komai sun furta kalmar shahada a hannun manzara amma sun dauki musulma sun daidaita shi da wa da annabi sun ce bazan sai to idan ya zanto wanda ya sa musulma daidai da annabi ya kafurta kuma ya halatta a yaƙe shi to ina ga wanda ya sanya wani shehi ko waliyi daidai da Allah wane ne ya fi cancanta a yaƙa na farkon ko na biyun na biyun to kuma yaya matsayin wanda sa shi daidai da annabi shi ma kaga da za a yaƙe shi ya matsayin wanda ya fifita shehin akan annabi ko da bai kai shehin a matsayin Allah ba duk mai matsayinsa za a yake shi tun da ka gansu ai kala kala ne akwai wanda suka mai da shehuna din daidai da annabawa wannan suna yan kaɗan daga cikin su akwai wanda suka mai da shehuna sama da annabawa wannan su ma wani kaso ne akwai wanda suka mai da shehuna daidai da Allah dan kamar yadda na faɗa ba kwa kano waɗansu lokacin shi yasa muna kano cikin bid'a sosai da mutane za ka yi mamakin abin nan ko da waƙoƙin da wani shehi ya wanda ya mutu ɗin na kadiriya abin da ke cewa ƙashin kaza da an ka dafe ya tara ƙashin ta dan sharafi ta tashi saboda shi ta dafe gare shi maɗan farar masana kaɗai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba kana a kanan ka ko ka tsina idan ka tashi kai magana zaman bagada da ba shi hana ya ji ka ya ganka ko a yana har sai ake yana aiki da kun faikun wannan kasida ce a rubuce cikin harshen hausa ya yi ta kasida ce a rubuce muni mai muni matuka har da cewa wai ne ka'aba mai nan abin nan rana ta zo ta gida nasa wata ya zo shi gida nasa mecece ya zo shi gida nasa ka'aba ta zo ta gida nasa ta kewaye abdul qadir ma'ana shi ya fi karfi je ka'aba ya dawa fi ka'aba ce take tasowa ta zo ta yi masa mai dawa wannan fa duk waliye ne mutum zai daina sallah kuma waliye ne ana cewa ya ƙulo na ya haza tarakta salataka walam ya alamu anni usalli bi makkati na sana ta ce mun wai na daina sallah yace shi ya su ba su san ba ni a makka nake sallah wai yana bauchi kullum yana sallah a makka ko yana Kano kullum yana sallah a makka a ce yake halartar salloli guda biyar a'a kai hankalinka ma zai daga shi kana ganin shi ya ce maka ya je maka ya dawo to yanzu waɗannan ababai kaga ai duk wargi ne game da addini tsakani da Allah to amma sai su ta rudan mutane kullum abin da suke ribatan mutane da shi son annabi son waliyan Allah son zuriyar gidan annabi salati ga annabi hailala zikiri istighfari su ko waɗannan ababai gaba ɗaya kaba ce wato sun ɗauke shi ne don su rufe barnasu a ƙasa wato wannan ɗin bala a fito da shi fili don a tallata abin a kirawo mutane su zo saboda shi amma kuma sai a dura sa kan wani abu karshe a kasa wanda ba wannan din Allah rufa mana
wa yuqalu aidan alladhina harraqahum ali ibn abi talib radiyallahu anhum bin nas radiyallahu anhu bin nas kulluhum yad'un al-islam wa hum min ashab ali radiyallahu anhu وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر يسكما قاوة أنصر za a iya cewa da shi allazina harraqahum ali bin abi talib akwai mutanen da ali bin abi talib ya kona su a lokacin sa su ne waɗansu daga cikin gulatu shi'a wanda suka ɗauki aliyu a matsayin allah ko da hadiri ya taso aka yi irin tsawon nan da cida sai su rinka cewa aliyu ya aliyu ya aliyu wai shi ne Ali bin Abi Talib da ya samu irin su sai ya kona su da wuta dan ya musu hukubar da zai kashe wannan bid'ar gaba da yanta kulluhum yad'un al-islam ai dukkanin su suna da awar musulunci wa hum min ashabi ali suna cikin almajiran ali ko mabiyansa wa ta'allamu al-ilma min as-sahaba kuma sun yi karatu ne a wajen sahabbai walakin i'taqadu fi aliyin mithl sahabatu ala qatlihim wa kufrihim dan mai sahabbai suka yi ijma'i akan ayyaji wadannan mutanen kuma aka yi ijma'i kan kafircin su a ta zunnuna annan sahabatu ya kafiru da musulmi tsammanin ku kawai sahabai sai su kafirta musulmi inda sahabai sun yi ɗauka wannan mutanen musulmi ne sa kafirta su sa yaƙe su ba za su yaƙe su am ta zunnuna annan intiƙada fi tajin wa amsalihi la yadur ko kuma kuna ganin a iya yin intiƙadi na allantar da wani mai suna taj wa amsalihi da makamancinsa la yadur wannan baya cutaswa wal itiqad fi ali bin abi talib radiyallahu anhu kafir amma idan mutum yayi itikadin kasancewar aliyu Allah kuma shi wannan ya kafirta amma in yi itikadin wani wanda ba aliyu ba Allah kuma ba zai kafirta ba haka abin yake dan me za a rarrabe ya ba za a rarrabe to kaga wanda ita ma amsa ce sai amsa ta gaba wa yuqalu aidan banu abid al-qaddah alladhina malaku al-maghrib wa misr fi zaman bani al-abbas كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين أنسى تغبور إتسي أنسى تبير زاءتي رسول بنو أبيت القداء أقول أن أجي الأبيديون مضي عبيد القداح الذين ملكوا المغرب wanda suka mallaki sashen yamma na kasashen larabawa wato wajen morocco da tunisia da sauransu wa misr suka mallaki misra fi zamani bin al-abbas a lokacin daular bin al-abbas daular bin al-abbas ta yi fadi da yawa sai aka samu waɗansu a wani sashen sun dan bangare duk da cewa ba su fi karfin daular babba ba da take bagdad to su a wannan zamanin ne aka samu bin al-ubayd banu ubayd al-qaddah to waɗannan mutane kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yad'una al-islam ko suna da awar musulunci wa yusalluna al-jama'at al-jumu'ata wal jama'a suna tsayar da sallar juma'a kuma suna yin sallar jami'i amma falamma azharu mukhalafata shari'ati fi ashiya'a duna ma nahnu fi amma da suka bayyana fito na fito da shari'ar musulunci cikin wasu abubuwan dole ma na hannu ne ba ma wanda muke jayayya mu akai ba yanzu yana nufin shi da tsakanin yan bid'a da yake jayayya ababan da banu ubayd suka yi inkari ba irin naku bane ababan da suka yi laifi bai kai naku girma ba suna kasa da wanda muke musu da ku akai yanzu yayin da suka yi hakan mai faru ajma al ulama wa ala kufrihim wa qitalihim duk malaman musulunci a zamanin sun yi jima'i akan ayyake su kuma sun kafirta wa anna biladahum biladu harbin aka ce garin su ya zama gari daidai da garin kafare wanda a iya kai musu hari a koyaushe tare da cewa suna sallar juma'a suna azumi suna komai amma sun bayyana waɗansu mukhalafat a kadiyya wato kurakurai cikin aƙida wanda ba su kai ma irin na wahdatul wujud da mabiya ɗariƙa suke yi ba ba su kai ba wa ghazahumul muslimun musulmai gaba ɗaya suka yaƙe su hatta stanqadhu ma bi aidihim min buldanil muslimin har sai da suka yantar da abin da ke hannunsu na garurukan musulmai suka kwato duk abin da ke hannunsu garurukan suka dawo wani musulmai tunda su su suke da mulki ba dukkan mabiya garin suna bin su bane ba amma ka san mai mulki idan yana da karfi ba ka iya fitowa kai musu ko da ba ka san abin da yake so sai a yi ta musu a haka to yadda suka yi kenan to saboda haka gaba ɗaya musulmi na wancan lokaci suka yi ijma'i cewa to waɗannan fa sun yi ridda idan aka kyale su fa ba zai yi ba dole aka je aka yaƙe su aka fitattake su to kaga wannan na nuna shi kenan mutum na iya inkarin wani abu na addini ya fitar da shi cikin addini wa yuqalu aidan wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yukaffaru illa li annahum jama'u bayna ash-shirk wa takdhib ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب
ويقال أيضا أنسى تسليكك idza kana al-awwaluna lam yukaffaru idan ya zanto su kafiran da ba a kafirta su ba illa annahum jama'u baina shirki wa takdhibir rasul wal qur'an wa inkar al-ba'th abin da yasa aka kafirta su shine dan sun hada tsakanin shirka da kareta manzon Allah da inkarin tashin kiyama da kareta al-qur'ani wa gairu zalik da wani haka in kuna tsammanin hada waɗannan abubuwan ya sa aka kafirta su kuma in mutum bai hada waɗannan ba gaba ɗaya ba za a kafirta shi ba in haka kuke tsammani fama ma'anar bab allazi zakara ulama fi kulli mazhab ina amfanin babin da malamai suke faɗa a kowace mazhaba da malikiya da shafi'iya da hanafiya su ce babu hukumul murtaddi babin da yake magana kan hukuncin wanda ya ridda ya ba da amfani kenan sai ran da mutum ya dawo ya ce Abu Jahil ne shi sannan fa musu ya kafirta ya haɗa tsakanin shirka da kaza da kaza da kaza da kaza in wannan kuke nufi shi kadai ke kafirta mutum ashe babu amfani a yi kullu babu ridda kawai sai a jira ana zan sai mutum ya ce shi Abu Jahil ne ko Abu Lahab wanda wannan na nufin kenan ba wanda zai kafirta har tashin kiyama cikin musulmi yace wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi ai shi al-murtad shine musulmin da ya kafirta bayan yayi imani a da thumma dhakaru anwa'an kathiratan sannan malamai suka ambaci nau'ika masu yawa kullu nau'in minha yakfuru wa yukaffiru wa yuhillu damar rajuli wa malahu kowane nau'i cikin nau'ikan da suka ambata na laifuka yana kafirta mai shi sannan yana halatta jinin mutum da dukiyarsa hatta annahum zakaru ashiya'a yasira malami ma sun ambaci waɗansu ababai waɗanda suke masu sauƙi inda man falaha a wurin wanda ya aikata yana ganin masu ta kara sun kada ba amma kuma a ce wanda ya yi ridda misal kalimatin ya zukura ha bi lisanihi duna qalbihi misali mutum ya furta wata kalma wadda su kulda baka ne da baki a zuci baya nufin ma'anarta amma su ce ya kafirta akwai malaman da suke haka aw kalima yadhkuruha ala wajhi al-mazh wal la'ibi ko mutum ya ambaci wata kalma yana nufin izgili yana nufin wasa ba wai da gaske ke ba kamar so yake ya tsokane ka sai ya faɗo ta kalma a ce ya kafirta kamar mutum zai sallah ka sahaba da Allah sai ka ce kai ne sallah sallah sallah dai kaga wannan yana ganin wasa ne akwai malaman da suka ce kafirci riddan ba na dai abinda malai yake so ya ce mana a nan gurin wato in ba dan akwai ayyuka da idan musulmi ya aikata su ko maganganun da in ya faɗi su suna kafarta shi ba to da babu wani amfanin yin babu ridda ashe duk malamai sun yadda akwai waɗansu ababen da sa iya fitar da mutum daga musulunci to dan da idan an ce wani yayi abin da ya fitar da shi daga musulunci ko abin da ya ridda ne sai ka yi musu ka ce ya za a ce ya ridda bayan yana sallah yana kalmar shahada yana azumi yana kaza yana kaza abin da malamai ke so ce kenan ina fatan kun fahimci wannan
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كأنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق أنسى تبكي ويقال أيضا آية وكما الذين قال الله فيهم وأن الله يتي كما يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام وسنا rantsuwa da Allah su wallahi ba su faɗa ba Allah ko yace hakika sun faɗi kalma ta kafirci sun kafirta bayan musuluncin su mahallin shahid a cikin ayar shine ne wa kafaru ba da islami ashe mutum da gashi musulmi kuma ya iya wani abu da zai ne ya kafirta baka inkarin kasancewar su musulmi a jiya da shekaran jiya yanzu kana inkarin kasancewar su musulmi a yau ba ka inkarin kasancewarsa musulmi a ɗazu da safe kana inkarin kasancewarsa musulmi a yanzu bayan ya faɗa abin da ya faɗa cikin abin da ke fitar da mutum ka fi cikin kafara ba da islami kai ba musuluncinsa sun da jiya kuke inkari ba abin da ya yi yanzu wanda ya rusa musuluncinsa ina jin wannan ita ma amsa ce da ya kamata mu yi nazari a kanta amma sami ita Allah kaffarahum bi kalima shin baka ji ba yadda Allah ya kafirta su a sanadiyyar wata kalma guda daya ma a kaunihim fi zaman rasulullah gashi ko suna zamani na annabi zamanin da ya fi kowanne tsarki sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'a suna yin jihadi tare da annabi wa yusalluna wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhiduna da sallah da zakka da haji da tauhidi duk suna yi wa kazalika qala Allah fihim haka Allah ya faɗa game da ire-iren su qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazru qad kafartum ba'da imanikum mahallu shahri shine me qad kafartum ba'da imanikum kamar yadda a can mahallin shahri shine wa kafaru ba'da islami wa hamu malamin ai kaga wata kalma ce suka faɗa da aka ce me yasa kuka faɗa sai suka ce wallahi inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ba da gaske muke ba kawai wasa muke yi wasa ne da gangan muke kamar tsokanar juna ce kamar muna hira ce ta matafiye dan ya hirar ta cinye masa tazarar tafiya kare ga dogon zango a yakin ta buka ne da mutum sai Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasazun Allah da manzansa da ayoyinsa ne kuma abin yi wa izgili abin yi wa wasa la ta tazu kar ma ku ce za ku bada wani hanzari ko uzuri kad kafartum ba da imani kun kafarta bayan imaninku فهؤلاء الذين صرف الله فيهم انهم كفروا بعد ايمانهم yanzu waɗannan da Allah ya bayyana ƙarar cewa sun kafarta bayan sun yi imani wa hum ma'a rasulillah gashi suna zamanin da sun yi zamani da manzon Allah suna tare da shi fi ghazwati tabuka yakin tabuka qalu kalimatan zakaru annahum qaluha ala wajhi al-mazhi sun faɗi wata kalma amma suna kokarin su ce sun faɗe ta ne dan wasa ko dan wargi amma tare da haka Allah ce la ta'tazuru qad kafartum ba da imanikum فتأمل هذه الشبهة كالورد وأن الشبهة وهي قولهم إتتي مجنة سوي تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ku kun zo kuna ta kafarta mutane bayan sun yi kalmar shahada suna sallah suna azumi ku ce musu kafirai musulkai ka lura da wannan shubhar da suke faɗa sun mata ammal jawabu ha sannan kuma ka lura da jawabin da duk muka bayar a baya kaga ya sake maimaita shubhar ne dan ya ja hankali kuma ka lura da jawabin da aka bayar fa innahu min anfa ma fi hadhihi al-awrad lalle wannan subhar da wannan jawabin da aka bayar akan ta yana daga cikin mafi amfanin abin da wannan takardu so kunsa yana nufin a wannan takaitaccen littafin ba ma gaba mafi muhimmanci irin wannan gabar wanda muka gama karanta ta yanzu na'am
ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوار فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عنها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا والجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا نعم
ولا خلاف أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب
و... و... ومن الدليل على ذلك ينا دقى دليلي كما تحجى كان أبن نبيه قبات بايا wato cewa mutum na iya faɗin kalma ya kafarta ko ya aikata wani aiki ya kafarta daga cikin dalilai akan wannan ma haka Allahu an bani Isra'ila ma islamihim wa ilmihim wa salahihim abinda Allah ya hikito mana game da da bani Isra'il tare da ilimin su da salaha da suke da ita wato halayya ta gari annahum qalu li Musa sun ce da annabi Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliha wato bayan sun fita daga cikin ruwa an halakar da fir'auna a ruwan suka wuce fatau ala qaumin yakubuna ala asnamin lahu suka bi ta wani kauye sai ga waɗansu mutane sun luzunci wani gunki suna ta bauta gumaka su ma da suka gani sai suka ce da annabi Musa ija Allah na ilahan kama da hum alihi wa qawlu unas min as-sahaba da kuma wadansu daga cikin sahabbai kamar daga cikin hadisin Abu Waqid al-Laythi suka ce ija Allah na zata anwatin kama lahum zata anwat ka sa mana itaciya ma abuciyar maratayai irin yadda kabarai suke da wata itaciya mai maratayai anwat jam'in naut naut shine inda ake rataye ko makami ko wani abu kafirai ne suke da wata itaciya wata bishiya wadda suke sassa wuraren rataye makami a jiki kamar ta kubba suna itikadi in dai za su je yaƙi suka je suka rataye makaminsu a wajen sannan suka ɗauka to za su ci nasara kaga wannan canfi ne tsafi ne kafirci ne to da sahabbai suka gani irin sababbin shiga musulunci cikin sahabbai sai suka ce da annabi mu ma ka sanya mana zata anwa irin yadda kafirai suke da ita mu ma ka sa mana irin ta fa halafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi rantsuwa anna hadha nadhiru qawli bani isra'il ij'al lana ilahan wannan abin da kuka faɗa daidai yake da abin da bani isra'ila suka ce da annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihi wato itikadin shi ake lura ba sunan abun ba su waɗancan sun sarraha sun ce ilahan wannan kuma sun ce za ta anwa amma dai ƙarshe wanda yake ija Allah na ilahan yana son a sa masa wani abu ya take da naf'ahu kenan sannan wanda yake ija Allah na za ta anwa shi ma yana son a sa masa wani abu wanda yake ya take da naf'ahu fa hum ittafaqu fi ja'ali shay'in yuntafa'u bihi to suna baya canja abu hukunci ya zama ɗaya kenan tunda manufar ake kallo yace walakin lil mushrikin subhatun ukhra su mushrikai suna da wata subha ya dulluna biha inda hadal qissa da suke kafa hujja da ita kan wannan kissa wa hiya annahum yaquluna inna bani isra'ila lam yakfuru bi zalik kace ah banu isra'ila da suka cewa annabi Musa ija Allah na ilahan kama lahum aliha sun kafirta ne ai musu kafirta ba tunda annabi Musa da ya tashi ba su amsa cewa qala innakum qaumun tajhalun bai ce ba innakum qaumun kafiruna da ya ce ina kun kawon kafirin to sun kafirta amma sai ce ku jahilai ne kun ga aibus kafirta ba to mu ma yanda mun ce shehi wani shehi wani zai amfani sai a ce mun kafirta an wani ku kafirta ba kaga shi ha kenan ko suka ce wa kazalika alladhina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ja Allah nazata amwatin lam yakfur haka sahabban da suka ce da manzo Allah ja Allah nazata amwatin su ma aibus kafirta ba fal jawab ansa da zaka ba su anan sai ka ce an na kola inda bani isra'il lam yafalu zalik bani isra'ila sun nemi abbas a sa musu gunki su yi masa bauta amma ba su riga sun yi ba sun nemi a yi ko ba haka ba suna jiran izini daga wajen wa annabi musa yi ya sa su yi wa kazalika alladhina qalu lin nabiy sallallahu haka wa kazalika alladhina sa'adu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yafalu zalik haka wanda suka ce da manzo Allah ya jalana za su anwatan ai su ba su aikata hakan ba amma sun nemi manzo Allah ya ba su izini su yi ولا خلاف أن بني إسرائيل لم يفعلوا لو فعلوا ذلك لكفروا ba ko sabani wajen malamai da banu isra'ilawan sun yi hakan to da sun bi da sun kafirta wa kazalika la khilafa fi anna alladhina nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wa takhadhu zata anwatin ba'd nahyihi la kafar haka sahabbai da suka ce da annabi ya Allah zata anwat da annabi ya hana su da sun ce mu ba za mu yadda dole sai mun rike zata anwat bayan ya hana su suka ce dole sai mun yi su ma la kafaru ai da sun kafirta وهذا هو المطلوب wannan shine abin nema da haka take nan in sun maka da'awar waɗancan mutanen annan Musa ko sabon manzo Allah suka ce aikin su da naku akwai bambanci su sun ce za su yi aka hana su da aka hana su kuma ba su yi ba ko kuma kun yi ne ba wai kun ce za ku yi ba ashe hukuncin ku daban da haka idan sun kawo wancan a matsayin dalili al'ana ittafa bi ala annahu lam yakun bi dalil laysa bi dalil wa innama huwa subha wa idza kana subha fa ma alaika illa an tadfa'aha bima ladaika min al-bayan duk wanda ya kawo wata shubha kokari kace ka rushe ta ka ce ai wannan ba dalili bane shubha ce don abin ya sha wannan tsakanin abinda mutanen annabi Musa suka yi da abinda sahabban manzon Allah suka yi da kuma abinda masu bid'a ko masu suka suke yi sai kuma me ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه إن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان بكو وتفيد أيضا
wato a nan gurin malam yana so ya ce ku kuna kafa hujja da ayar a inda ba ma ba ne kamata ku kafa hujja ba wato suna son su kafa hujja da watan isa ta ija Allah la ilaha kama lahum aliha wajen halattar ka nemi ne taimako wajen waliyai da salihan bayi tun daga shi mutanen annabi Musa ma sun ce haka kuma annabi Musa bai ce sun kafirta ba dan me mu dan mu zaka kafirta mu kuma masahaban manzo Allah sun ce ija Allah na zata na watan bai ce sun kafirta ba dan me mu zaka kafirta mu sai ya wayar mana da kai yace to ai su sun ce za su yi ne amma ba su yi ba saboda haka mutane annabi Musa ma sun ce za su yi amma ba su yi ba dan haka akwai mutunci tsakanin ku da su ku kun ce za ku yi kuma kun aikata kuma kuna cikin yi ba kuma kuna kira ma a zo a yi kaga akwai bambanci sai ce inda abin ma a kafa hujja da ayar ne to ba kan wannan abin za ka kafa hujja ba yace ga yadda yake walakin hadhihi alqissa ita wannan kissa tufidu anna almuslima tana ba mu fa'idar cewa ashe shi musulmi bal alim bari ma ba ma musulmi ba kadai gaba gari malami domin waɗanda suke tare da annabi kam ko mun rashin karatunsu ai sun fi malaman yanzu malami kansa kad ya kawo fi anwa'in min shirki zai iya fadawa cikin waɗansu nau'ika na shirka la yadri anha bai san su ba malami fa ba ga magarin mutum akan titi ba fa tufidu ta'alluma sai ayar take nuna ashe kullun ya kamata mu ci gaba da neman ilimi dan kar mu fada cikin shirka ta magana ko ta aiki mu sani ba wa taharruza da kuma shiga taitayin mu ta yadda kan mu fada cikin shirka din wa ma'rifata anna qaulul jahil kuma ayat tana nuna mana ashe kawai wani jahili ya zo ya magana cewa at-tauhid fahimnahu da Allah ku dana magana kan tauhid mu mun riga mun gane tauhidi kasan da yawa daga cikin waɗanda suke sukan zargi ahlus sunna su ce ku kullum magana akan aqida aqida aqida ga kafirai sun yi kaza ga kafirai sun yi kaza dan Allah ku bar wannan a zo a kafa daular musulunci tukuna tauhidi mun riga mun fahimce shi mun yi kalmar shahada tuntuni yace idan jahili ya faɗa maka irin wannan magana anna haza min akbar jahili wannan ya ƙara baka adireshin su cewa lalle shi babban jahili ne ba rayuwa da ya faɗa cikin shirka ba shi baga magarin mutane wanda ke nuna ashe tauhidi lalle yana buƙatar karatu kenan an gane ku wa makayi da shaitan kuma wannan daga cikin kaidin shaitan da yake wa bil adama hakikanin gaskiya da'awar tauhidi kan tana buƙatar jaddada ta don ba wata mas'ala a cikin addini da suke da ayoyi masu yawa irin tauhidi kai kawo ba da ibn al-qayyim ke cewa dukkan wani hukunci na cikin musulunci tun daga sallah azumi zakka aikin naji har aswaki har kurkure baki da alwala da shakarwa da fatarwa dukkanin su rassa ne na tauhidi akwai bangare na tauhidi a cikin illa yaka sai dai a ce tauhidin ya fi bayyana a wani wurin sama da wani wurin amma dukkan su rassa ne na tauhidi su duka to da haka wato kenan mutum ba zai zo ce ai mun fahimci tauhidi ai mun mun gane tauhidi ba dan haka a kyale mu kamar yadda wadansu suke faɗa
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم sannan fa'ida ta biyu da mu samu a cikin kissa tana fa'idan kirmana cewa wannan kissa annal muslimu mujtahid musulmi wanda yake mujtahidi ya kai matsayin ya istihadi cikin addini idza takallama bi kalami kufrin idan yayi magana irin magana ta kafirci ba da niyya ba wa huwa la yadri bai san cewa kafirci ya faɗa ba fa nubbiha ala zalika sai aka faɗakar da shi cewa a'a maganar da ka faɗa ka ga ma'anarta ba fata ba min sa'ati sai ya tuba nan take bayan an faɗakar da shi annahu la yakfur to wannan yamar bai kafirta ba ko da kalmar da yi kuwa ta kafirci tunda mutanen annabi Musa da suka ce ijalana ilhan kamalhum alaiha wannan kalmar imani ce ko kafirci kafirci haka sahabban manzo Allah suka ce ijalana zata anwatan kamalhum zata anwat kuma kalmar ce ta kafirci to amma sun faɗi da ne saboda me rashin sani da annan Musa ce innakum qaumun tajhalun rashin sani su ma waɗannan Abu Bakar Laisi ya ce mun faɗa wannan muna sababbin shiga musulunci wanda lallai akwai tasiri na me karancin sani to saboda haka sai aka ba su sai aka faɗakar da su cewa laifin su da aka faɗakar da su suka janye da haka sai yasa su kafirta ba amma da bayan an faɗakar da su sun ci gaba da faɗa kaga sun kafirta da bayan sun faɗa kuma sun zo sun aikata abin shi ma sun kafirta to amma ba su aikata ba sannan kuma ana faɗakar da suka ce haka ne mun daina kaga ba su kafarta ba to haka yau da wani zai zo ya kalmar shirka sai ka ce da shi kai wannan abin da ka faɗa ko shirka ce wato ba za ka ce kai mushriki bane sai ka ce wannan abin da ka faɗa mushrika ne bai kamata ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza ka kawo masa dalilai sai ce haka ne to ya daina ka ji suma bai zama mushriki ba a baya ce malami ba ruwana da ayoyinka da hadisan kawo muna nan mun samu iyayen mu da kakannin mu akai shikenan ya yarda wa kansa ya kafuta dan an bashi hujja yake da an bashi dalili an masa wa'azi yake ji ina ba da mun hunci wannan
وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليبا شديدا كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan kissa tana ba da fa'idar cewa mutum ko da dai bai kafirta ba to duk da haka za a kausasa masa harshe kausasawa mai tsanani kama fa Allah sallallahu kamar da manzo Allah yi dan manzo Allah da suka faɗa bai ce ba kawai kun ji kuskure ya da su sai ce laqad qultum wallazi nafsu muhammadin bi yadihi kama qala banu isra'ila da musa yace wallahi abinda kuka faɗa daidai ke da abin da yahudawa suka faɗa annabi musa kana musulmi a ce abin da ka faɗa yayin kamar da yahudi ai kaga ba da a ce daidai da banu isra'ila kuma har da rantsuwa manzo Allah dan zai faɗa abu yana buƙatar rantsuwa amma duk wannan yana cikin kausasa harshe idan mutum ya yi abu ko da bai kafarta ba a kausasa masa harshe dan ya dan haka da dama daga cikin salaf sukan kafirta mai aikin bid'a wani lokaci la ya kasuduna bi zalika khurujahu an al-islam wa innama ya kasuduna bi zalika taghliz al-qawli alayhi wa tahdhirahu mimma waqa fihi dan su lazarar da shi ya kadu sai su ce masa abin kafirci ne ina fata mun fahimta wannan gane wannan yana da muhimmanci sosai ga ɗaliban ilimi sai kuma ce ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وصباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث نعم جميل وللمشركين شبهة أخرى su musulkai suna da wata shubhar ta daban yaquluna inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ankara ala usama ta qatla man qala la ilaha illallah suka ce annabi tsira da mutum tabbata gare shi ya yi wa usama ibn zaid inkari lokacin da ya kashe wani mutum da ya riga ya fita kalmar shahada a wajen yaki to gashi mutum ne ya fita kalmar shahada kafiri ne shi a da ya fita kalmar shahada usama ya ce bai yadda ba sai da ya kashe shi manzo Allah ce me yasa ka kashe shi yayi masa inkari wa kazalika qawluhu haka kuma fadin manzon Allah da yace umar sanu qatilan nas hatta yaqulu la ilaha ai an umarce ne yake mutane har su fada kalmar shahada idan su fada kalmar shahada kenan manzon Allah ba zai shiga da mai ba ba zai shiga da yakar su ba to dan me mu yanzu muna fadin kalmar shahada kuna ci gaba da yakar mu kaga wannan ita ma wata shubuha ce wa hadith ukhra fil kafi amman qala hada hadisi dai daban-daban waɗanda suke nuna a kame hannu ga mutum idan ya furta kalmar shahada wa muradu haula al jahala abinda wannan jahilai suke nufi annan man qala hala yakfur wato duk wanda fita kalmar shahada to ya shiga musulunci kenan kuma permanent ne bai sake fita daga musulunci ba wala yuqtal wato la yukaffar ba za a kafirta shi ba wala yuqtal ba za a kashe shi ba walau fa'ala ma fa'ala ko da ya aikata komai da an yi magana sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi kenan su haka suke nufi sai ce fa yuqadil haula al mushrikin al juhal wato zai muhammad ya sha wahala a wurinsu shi yasa shi ma baya masa da daɗi wallahi ya sha wahala a wurinsu ya sha wahala ba kankanuwa ba fa inda banda Allah ya taimake shi wani sarki daga cikin sarakunan zamanin sa ya ba shi kariya da kashe shi ma za su wa yuqalu li haula al musyrikin al juhal yace sai a faɗa waɗannan mushrikan jahilai cewa ma'lumun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala al yahuda ai kuna da labarin cewa manzo Allah ya yaki yahudawa ko da banu nadir da banu qainuqa da banu qurayza duk manzo Allah ya yake su wa sabahum ya ribace ƴaƴansu da matansu a matsayin kuyangi da da bayi wa hum yaquluna la ilaha illallah gashi ko suna faɗin kalmar shahada wa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma sananne ne cewa sahabban manzo Allah qatalu bani hanifa sun yaki yan kabilar banu hanifa wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gashi ko sun shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah manzo Allah ko manzo Allah ne wa yusalluna wa yad'una al-islam suna sallah suna da'awar musulunci wa kazalika alladhina harraqahum ali ibn abi talib bin nar haka wadanda ali ibn abi talib ya kona da wuta su ma suna kalmar shahada to me za ku ce su kuma game da wannan yahudu suna kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ba sai da ita manzo Allah kuma ya yake su sannan ga mutanen musulma su ma an yake su suna kalmar shahada me za ku ce game da wannan wa haula al jahala su irin waɗannan jahilai mukirruna anna man ankara al ba'sa suna sun yadda cewa dukan wanda ya inkarin tashin kiyama kuffira za a kafarta shi wa kutila kuma a kashe shi walau qala la ilaha illallah kullu ya ce la ilaha illallah ba za ta yi masa amfani ba a lokacin wa anna man jahada shay'an min arkanil islam kuffira wa kutila haka wanda ya musu wani abu cikin musulunci daga cikin rukunan musulunci za a kafarta shi kuma a yaƙe shi walau qala hako da ya fade ta sai ce fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an min al-furu yaya za a ce kalmar shahada ba za ta yi amfani ba idan mutum yayi inkarin wani reshe cikin rasa na addini wa tanfa'uhu idza jahada tauhid kuma amma wai ta masa amfani idan yayi musun tauhidin gaba daya ai ya zama tun da walwala kenan allazi huwa aslu dinir rusuli wa ra'suhu wanda shi tauhidi shine asalin addini da manzanni suka zo da shi gaba daya shine jigon addinin da manzanni suka zo da shine ra'asu sai kenan walakin a'da Allah ma fahimu hadhihi al-ahadith amma matsala ita ce su makiya Allah ba su fahimci irin waɗannan ba ana hadhihi al-ahadith ba su fahimci ma'anar waɗannan hadisan abin nufi dai usai hadisin usama baya ba da lasisi kan cewa ka faɗi kalmar shahada kai ta yin shirka da kafirci shi wancan mutum ya yi kalmar shahada abinda manzo Allah ya kewa usama inkari tun da da yana kafirci ya yi kalmar shahada to kalmar shahadan ta rushe kafircin sanada to sai ka jira har sai ya wani abin da zai warware ta sannan kai masa ne hukunci yanzu da faɗin kalmar shahada ba abin da ya yi da haka dan me za ka kashe shi shi usama yana kama shi ne da abin da ya yi da kafin kalmar shahada manzo Allah kuma yana nuna masa tunda ya yi kalmar shahada wannan kalmar shahada ta rushe ne wannan abin na da mu kuma yanzu mas'alan mu tsakanin mu da masu yin shirka na yanzu sun faɗi kalmar shahada amma kuma gashi suna ta yin shirka bayan faɗin kalmar shahada suna ta yin manya-manyan bidoyi bayan faɗin kalmar shahada kaga irin abubuwan nan na shirkar za su iya rushe ne kalmar shahada kamar da kalmar shahada wancan mutumin ita kuma ta rushe ne kafircin da ya kafin shi to shi da kaga kuma banci tsakanin wato ainihin abin da ake magana akai da su kuma abin da suke kokarin su kawo sai ce fa amma hadisu usama fa amma hadisu usama fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam بسبب أن بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل آش مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة ممتاز فأما حديث أسامة وتسي حديث أسامة تسكي سنسكف هجة دهي فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مد الإسلام إلا خوفا على ماله ودمه mutum ne ya zo ya da'awar musulunci ce la ilaha illallah na shiga musulunci sai usama ya kashe shi dan yana ganin ba dan Allah ya shiga musulunci ba yayi ne dan kar a kashe shi kuma dan ya tsare dukiyarsa kar a riba ce dukiyarsa a matsayin ganima wal rajul idza zahara idza azhara al islam wajaba al kaffa anhu qaidan musulunci ko idan mutum ya bayyana musulunci to wajibi ne a kame hannu ga barinsa hatta ya tabayyana minhu ma yukhalifu zalik har sai in an ga yayi abin da zai sabawa haka وأنزل الله تعالى في ذلك الله يسوكر آية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا ku waɗanda suka yi imani idan kun yi tafiya don yaƙi to fata bayyanu wato ku yi tasabbuti ku bi diddigin abu ai fata sabbatu ku bi diddigi ba da mutum ya yana kafirci ya kalmar shahada ba za ku kashe shi ba har sai kun biddigi cewa in yayi abin da ya warware ta sai in ku biddigi cewa ya faɗi kalmar shahadar ne dan ya kare jininsa ba dan Allah ba an gane ku sai malam yace fal ayatu tadullu ala annahu yajibu al-kaffu anhu wa tathabbut aya na nuna wajibi ne a kame hannu ga barin mutum idan ya fita kalmar shahada sai kuma a tsaya a zira masa ido ana kallon maganganunsa da ayyukansa فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام إذا أن جاء يوان أبن دي سابع مسلمتي تو سيا غاني أشي يا فدي فني دان سبب دمي دان كاري كي سيا أياكيش قتل سيا كشش لقوله تعالى تند الله يأتي فتبين ولو كان لا يقتل إذا قال هذا أشي da mutum ya faɗi kalmar shahada kwata kwata shikenan ya shiga musulunci kenan ba a kashe shi ko da yayi ne lam yakul litasabbutu ma'ana da kuma Allah ba zai zo ce fatabayyanu ba da fatabayyanu ba ta da amfani kenan ashe me ya amfanin ba ta bayyano dan alurashin da gaske yake musulunci ko ƙarya yake idan an ga da gaske yake hukuncin su shine ne sai a kyale shi ya zo musulmi na gari idan an ga ƙarya yake hukuncin su shine ne sai a kashe shi ya zo musuluncin da yake na ƙarya ne ashe kalmar ba ta ba shi zaman na dan ka faɗi musulunci la ilaha illallah shikenan ka zama musulmi har abada ba za ka sake fita ba dan idan da a ce haka ne da kalmar fa ta bayyana ba ta da amfani kaga wannan ba karamin istinbati bane sosai cikin ayar karam lura da ma'ana ke wa kadhalika alhadith al-akhar haka dai hadisin wa amsaluhu da makamancin sa ma'anahu ma zakarnahu abinda yake ma'anar sa shine abinda muka faɗa yanzu anna man azhara at-tauhid wal islam duk wanda ya bayyana da tauhidi da musulunci wajaba al-kaffu anhu ila an yatabayyana minhu ma yunakidu zalik wajibi ne a kame hannu a kyale shi har sai in yayi abin da ya walware haka wa dalilu ala hadha dalili kan hakan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzon Allah yace aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar shahada wannan yanzu idan mutum ya faɗa a sai a kyale shi a kame hannu gabanin sa wa qala kuma yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah هو الذي قال في الخوارج من زعل da kansa shine yayi magana game da khawarij khawarij wata kungiya ce ta yan bid'a sun yi zamani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin usul na mazhaban su shine kafarta ashabul kabira dukan wanda yayi babbar kaba'ira suna dauka ya fita daga musulunci kamar idan mutum ya sha giya ko ya sallah a ya sha giya ko ya zina ya fita daga musulunci su a aqidar su wanda kaga ta saba aqidar ahlus sunna wal jamaa tare da haka ga abin da manzon Allah ya faɗa game da khawarij yace aina malakituhum faqtuluhum duk inda kuka khawarij ku kashe su kuma da kansa yace la in adraktuhum la aqtulannahum qatla at inda zan riske su to da sai na kashe su irin kisan da za a yi wa adawa wannan ya nuna manzon Allah ya yi ishara zuwa ga cewa za su bayyana amma a zamanin su ba su riga suka bayyana ba sai dai an ga alamun su ta hanyar wannan mutumin da ya zo ya tsare manzon Allah ya ce daban da kai baka yi adalci ba ina fata an fahimta wannan manzon Allah ya nuna wannan daga cikin tsatsansa ne za a samu kawarisi sai kewa sahabbai bayani cewa ko waɗansu matasa za su bayyana waɗansu mutane za su bayyana ɗayan ku in ya ga sallar shi ya ga sallar su sai ya rena tashi sallar in ya ga yadda suke azumi sai ya rena shi azumi in ya ga yadda suke karatun qur'ani sai ya rena nashi yace sannan kuma galibin su matasa ne kuma siffar su shine suna yin aski kwalkwabo ba sa barin su ba a kansu gaba ɗaya duk an kawar da kansa a aske kaga alama ce ta dan bid'a mutum ya aske kansa ban haka dai ba ka shiga makarantar yan sanda ba shi za shi je usman dan gudu yake cewa ash-sha'ru fi ra'si zina wato gashi aka ado ne wa tarkuhu sunna bari su kuma sunna ne wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma aski talkobo kuma yace bid'a ne ko mummunan hali ne sai faɗin mutum ya je aikin hajji ko umara to kaga wannan aski da ne na ibada wannan muhallikin rusa kuma muqassirina amma har kawai ana zaman lafiya kai ba a musuli ne aka maka yi kwalkwabo to sufa ce ta yan bida ita makanta haka manzo Allah ya sifanta kawaris ma kaunihim min aksar an-nasi ibadatan tare cewa sun sun fi da yawa daga cikin mutane yawan ibada wata halilan da hailala wa tasbihan da tasbihi hatta anna sahabata yahqiruna anfusahum indahum hatta sahabbai suka raida kansu in sun ga yadda kawari suke ibada wa hum ta'allamu al-ilma min as-sahaba kuma sun yi karatu ne wajen sahabbai falam tanfa'ahum la ilaha illallah amma kalmar la ilaha illallah su ba ta musu amfani ba wala kasratul ibada haka yawan ibada su bai musu amfani ba wala di'a'ul islam haka da'awar musuluncin su bata yi musu amfani ba lamma zahara minhum mukhalafatu shari'a yayin da saba shari'a ya bayyana gare su karara domin daga cikin saba shaba shari'a su shine kafarta dukkan wanda ya aikata wani babban laifi suka zo masu kafarta sahabban annabi din kai karatu a wurin mutum kuma kafarta suka yi ta firka yadda kawai suka yi kenan sannan kuma su idan mace tana haila haila ta bata hana ta sallah ko azumi ko tawafi duk komai za haka za a yi ta yi wannan ai shi ne a taba ɗinkin ana sallah ana haila ana sallah irin da'awar da wannan usman dan gungun ke ne ɗauko hawarjanci ne tsantsa wato kafirta kowa daga cikin musulmi sai su ɓangaren su kaɗai to amma inda ma su suka sha bamban da kawarij su kawarij suna da yawan ibada amma su damu da nan gurin ba su ma da yawan ibada su ko ɗancan ga sallah ga azumi ga kiyamun lail ga menene sauransu amma sun ɗauki waɗansu mabade na addini wanda sun sabawa abin da sahabban annabi suke kai to ina ga kila wannan yayi daidai da lokacin ma da zamu yi break kenan um dan haka eh akwai wata gaba da ta rage to kala sama na ita mu وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه
yace haka abin da muka ambata na cewa manzon Allah ya yaƙi Yahudawa ai wannan hujja ce ta cewa kalmar shahada kadai in dai mutum ya yi abin da zai warware ta to fa ba za ta amfane shi ba kamar yadda kuma sahabbai suka yaƙi Banu Hanifa mutanen Musailima duk wannan na nuna idan kai kalmar shahada to za a zura maka ido a gani in baka rushe ta ba kenan kana na a matsayin ka na musulmi amma in ka rushe ta fito ka fita daga musulunci wa kadhalika arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghzu bani mustalaq haka manzon Allah lokacin da ya so ya yaki bani mustalaq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u zakka yayin da wani mutum ya zo ba shi labarin cewa fa sun hana zakka su banu mustalak sai manzo Allah ce aje a yake su hatta anzalallahu sai da Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya wadanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari ku bi diddigi wa kana rajulu kaziban alaihim da aka bincika sai aka samu mutumin ƙarya ya yi musu ba da gaske ne cewa sun hana zakka ba mahallin shahid dai anan gurin shine kaga ai suna sallah suna kalmar shahada amma da suka hana zakka sai manzo Allah ya ce ai ne a yake su bai ce ba suna kalmar shahada ko ba sa yi ai ya san suna yi amma hana zakka su ya rusa musu ne kalmar shahada su kenan yace wa kullu hadha yadullu ala anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith allati ihtajju biha ma zakarnahu duka wannan na nuna mana abinda manzo Allah yake nufi da wadancan hadisai shine dai abinda muka riga muka ambata cewa yo ai idan mutum ya fada kalmar shahada wannan ko shakka babu ya zama musulmi duk wanda ya bayyana tauhidi ya zama musulmi amma saura da me dole ne ya tsaya ya ga cewa bai aikata wani aiki bai faɗi wata magana da za ta warware kalmar shahada sa ba domin idan ya faɗa ko ya aikata wani abin da zai warware kalmar shahada to fa ya riga ya rushe ta kuma za a iya ya kasa kenan su duk suna son su kafa hujja da wannan kan cewa in ka faɗa ka faɗa kenan shi ko malam yana son yayi bayanin cewa a in ka faɗa za a lura me ya biyo baya ka warware ko baka warware ba duka mu mun yi ittifaki mu da su akan idan mutum ya faɗi kalmar shahada yana na matsayin sa na musulmi inda muka saba mu mun ce idan yi abin da ya warware ta za a yaƙe shi kuma ya fita daga musulunci su kuma sun ce a ko da mutum ne ya aikata shi ke yana nan musulmi kun gane muhallin khilaf din kenan ashe yanzu idan yan bid'a suka ce kar ku me yasa ahlus sunna kuke kafirta musulmi ta ba ma kafirta musulmi mun yi da duk wanda ya kalma shahada musulmi ne kuma jininsa ya tsaru dukiyarsa ma ta tsaru amma fa idan ya aikata wani aiki cikin irin aikin da ke warware ta ko ya faɗa wata magana cikin irin maganganun da ke warware ta to fa ya fita daga musulunci kuma in har mun yi muku wannan kuna ganin mun yi laifi to ba muke da laifi ba ku je ku duba muktasar khalil a babin radda ku ɗauki dukkan sharhi da aka yi wa muktasar khalil ku duba duk wani abin da aka faɗa cewa idan mutum ya faɗe shi musuluncin sa ya wurwu ko me yi hukunci idan mutum ya wannan kaga in har idan mutum ya shiga musulunci ba fita to duk wani babu rajin da ke wani littafi sai ne sai a shafe shi gaba ɗaya ba da wani amfani kenan tunda idan mutum ya yi kalmar shahada zai iya tsafi zai iya bori zai iya dago kuma yana dan musulmi ne shi zai yake abu su kaho shiga aljanna tunda ya yi kalmar shahada kaga wannan kuma ya zama shirme kenan sai wa musulunci a yaga kowa ya abin da ya ga dama a ciki to yana ga sai mu takaita a nan gurin mu dan bayar da break saboda dan shan ruwa da jaddada alwala da abin da sauransu sai ko mu dawo idan muka dawo kuma sai mun ƙara satin da ina jin bai fi shafuka shafi kaɗan ne dai ya rage ko da wadaka da mun dawo ƙarasawa ne kawai za mu yi insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi